أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأصلى المختص بالملك العبد الأحمى الزاهر لا تخيل ولا وحمى الباطن الباطن تقدس لا عدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أسهاده ذوي القرب والسدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب العقطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم العلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من dawo kan karatun wannan littafi namu na ruhul adadi littafi da yake bayani akan ladubba waɗanda suke taimaka ma sadiki wanda yake son tafiya cikin halar Allah za mu tashi a baiti na biyar inda malamu shakul islam shi ibrahim yake cewa ولازم ولازم لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق sauce wa lazimu kuna ce ku lazamci karanta lazima ji dariki lazimomin wannan dariƙar ku lazamci kuna ce karanta lazimomin wannan dariƙar cewa yake biza da na cewa da karanta waɗannan lazimomin ne yunalin ribu ake samun riba bitta haƙiƙi da sakankan cewa sai ma da ce inna ahamma lawazimil azkari fi tariqati tijaniya inna ahamma lawazimil azkari fi tariqati tijaniya lalle mafiya muhimmanci mafiya muhimmancin lazimai na tariqar shehu tijani to hiya alwurdul lazimu hiya alwirdul lazimu wal wazifatu wa zikrul jumu'ati shine wurdi na lazimi wanda ake karanta shi safa da yammaci sannan sai wazifa sau daya a yini sannan sai zikirin juma'a waɗannan su ne lazaman da dukkanin ɗan ɗarikar tijjaniya idan ya zaman to baya karanta ɗaya daga cikin wannan to ba zai kira kan shi cikakken ba tijjani ba ba za ka zama ba tijjani ba sai ka lazamci karanta waɗannan lazumai da muka lissafa guda uku lazimi da safe shine wurin din safe ko lazimin safe sai lazimin yamma sai wazifa sai zikirin juma'a wanda muka gama shi yanzu كما نتي وليس في الطريقة لازم لم يمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشيخ التجاني رضي الله عنه باب ولازم أتكن تك لازما لسكي تكن طريقة شو تجاني wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya mashi tijani illa'in shi ba ma'ana abinda hausa ake ce mai illa'i da hausa ana ce mai shifta to dukkan bayan waɗannan lazumai da muka karanta da muke magana akan su na ɗariƙa to akwai wasu laziman waɗanda yake su ma ana karanta su amma su ba ba lazimai ne na dolan dole ba akwai lazimomi akwai ahzabun wa auradun hisbai da auradai da ake karantawa a ɗariƙa so tijani wanda su kuma ba wai kowane ɗan ɗariƙa ne yake dolan ya karanta ba a'a wannan akwai lazimomi na daban wanda so tijani yake suna da yawa wanda yake akwai littafi ma da aka tattara su wanda aka kira shi da ahzabun wa auradun wanda lazamai ne na shau tijani wanda babu ɗaya daga ciki wanda ba daga bakin manzon Allah shau tijani ya ji shi ba wanda yake a kan gaba ƙarshen wannan littafi shau zai lissafa mana wasu daga cikin lazumomi duk da yake mun ɗauki abin mun ci a takaicen takaitawa ne za mu yi to in mun je kawai za mu karanta su ne ba tare da mun koma kai ta wajen fassara su ba misali akwai irin su hizbu saiti akwai irin su hizbu tadarru'i wal ibtihali ga suna dai da yawa wanda ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tijani shitta to shine ma nake to babu wani lasi daga cikin lazumomin da ke cikin dariƙar shau tijani wanda ba manzon Allah ne ya musu tijani shitta shi ba fa hiya kulluha saboda ka ita dalilin tijaniya dukkaninta ta'alimuhu koyarwar shugaba ne sallallahu alaihi wa sallam wa tawjihatuhu fuskantarwar shugaba ne shi ya nuna cewa ga yanda za a yi wa irshadatuhu shiryarwar shugaba ne sallallahu alaihi wa sallam wa iha'atuhu nunin shugaba ne duk inda kyautu jani zai sa kafa duk inda kyautu jani zai kurta a addini bisa shawara da ainihin umarnin shugaba yake yi saboda mene saboda matsayin kudubi baya manzo Allah baya fake mai jabarin gidan shi ko da wani lokaci shi sa khalifa shi ma zaka ji shi Ibrahim yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu inda ma aiki ya tafi to duk inda annabi ya saka ni ma ina nan ina bin bayan shi in aka samu annabi ya tsaya a wani waje to ni ma tafiyar ta yi min nisa a nan inda annabi ya tsaya ni ma nan zan tsaya saboda haka dukkanin lazimomin ɗariƙa sojidani da izinin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ake karanta su. Saboda haka wa fada'ilu hadhihi dariqati kaga falalolin duk da ke cikin wannan ɗariƙa ta tijaniya wada manatu hal aqi wada manatu hal aqidatu da abubuwan da duk aka ce Allah mun ce ma yan ɗariƙan waɗannan abubuwan nan da aka lamunce masu ƙarfin nan to dukkan wannan fa mashrutatun bil iltizami bi lawazimha gaskiya ababen sharfantawa ne sai ka riƙe lazumanta sai ka lazumci karanta lazumanta lazumin nan na safe lazumin nan na yamma zikirin nan na juma'a da wazifa sannan duk abin da aka faɗa na lamun cewa da kuma lamanonin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma almadarasi wa tijanin alkawari to sai ka nace da karanta lazuman na ɗariƙa sannan za ka samu waɗannan ainihin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lamunce mawa su almajiran shau tijjani kamar kama anna aka zahara asali kamar yadda karɓar ɗariƙar shau tijjani asali bisa asali ma mashruɗin bi qabuli shurutiha abin sharɗantawa ne da sai mutum ya karɓi ainihin sharɗanta ko da karɓar ɗariƙar makatin a zo batun kan lazumomi ba zai yiwu a kai mutum ya karɓi ɗari ba sai an gaya mai wasu sharuɗa sai an gaya mai wasu sharuɗa ya yarda da waɗannan sharuɗoɗin sai ma da ce zofal mutahawilu bi hadhihi lawazimi duk mutumin da ya karɓi lazumin shau tijani ya zama to kuma yana mai wulakantawa da waɗannan lazumomin al muzayyi'u laha wanda yake tozarta waɗannan lazumomin na ɗariƙan shau tijani to ma da ce la jarama an yudayya ma huwa ma huwa ahammu minha to ba mamaki idan ya so zarta abin da ya fi dariƙar ma mahimmanci wa huwa aqidatuhu wa dinuhu in dai har mutum zai karɓi dariƙar ya tudanar da dariƙar ba komai a cikin da sai zikirin Allah sai an bacce yawan salati ga annabi ya wulakanta to babu mamaki wata rana ya wulakanta ma aqidarsa da addininsa hala ce wal mudawimu alaiha wal mudawimu alaiha dukkan wanda koyi da wama bisa karanta waɗannan lazumomi na ɗariƙar na ɗariƙar shotijani alharisu ala ada'iha mai kwaɗayi da ainihin ƙoƙari na ba da waɗannan wurdeki a wuƙatiya a lokutan sa a ko a lokutan ta bisu rudi hal ma'rufati da sharuɗan su wanda sanannun sharuɗa ne in dai mutum ya rike rikewa kuma da sharuɗan ya rike tare da sharuɗan to malai ce tumqiruhu sahaibal barakati wannan ɗariƙar za ta yi mai ruwan giragizai na albarkutu to zai samu albarka a rayuwarsa ta duniya zai samu albarka a rayuwarsa ta duniya wajen mutuwa zai mutu lafiya in ya zo kwantawa a kabarinsa zai kwanta lafiya muddin ya kiyaye waɗannan dokoki da su tijani ya shaɗanta watan suru ala ra'asihi tumanatin nafahati sannan za ta kwarara a kan shi lu'alu'ai na kyaututtuka da baiwoyi na Allah wala ali a tajalliyati da gwalagwalai na tajalliyoyin Allah hatta yusbiha har anan ana nan ya wayi gari baina ashiyatin wa duhaha tsakanin wata safiya da maraikanta ya zama to cikin waliyan ya zama to cikin waliyai min awliya'i Allah daga waliyan Allah muntafi'an mai amfanar da halitta nafi'an mai amfanarwa wa kamilan ya zama cikakke a fadar Allah mukammilan kuma mai cika wasu duk wanda ya rike waɗannan lazumomi da sharuɗan su to zai samu alkhairori kuma wajen Allah alkhairorin da ba sa misaltuwa wanda shi ne abinda wannan baiti yake mana bayani a kai to sai kuma baiti na gaba sai shi yake shauti ibrahim yake falasa fi akhadhi tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tasluhu falasa tarbahu amma fa ka ji ka sani ba fa za ka samu riba duk da aka fa faɗa a ɗariƙar shot tijjani ba fi aka zai ɗari tuwai kawai don ka karɓi ɗariƙar shot tijjani kana yin yadda ka ga dama ka karɓi ɗariƙar shot tijjani kai abin da ka ga dama to ba za ka samu abin da yake cikin ɗariƙar shot tijjani ba illa iza kunta tasluhu sai ka gyara al'amuranka dawaman ko da wani lokaci dole sai ka gyara al'amuranka ko da wani lokaci sannan ne za ka samu rabbanta don a da ɗariƙar shau tijjani sai malam yace abbariku ɗariƙar shau tijjani aqidatun na farko dai aqida ne yan uwa ya sake koma da mu baya duk wanda ba shi da aqida ba yi da addini abinda kan shau zai fara gaya mana fahassil uluman arba'an ya zasaliki awwaluha irfanu rabbin maliki duk ɗan da aka haifa ya fara mallakan hankalinsa zai iya bambanta hagunsa da damansa aka kai shi makaranta to abinda za a fara gaya mai ya san cewa akwai Allah ya fara sanin abin da ake kira aqida shi yasa littafin mu na farko da ake karanta a zaururukan malaman zaure littafin fiqh zaka samu shi ne littafin qawaidi to kafin a shiga cikin maganar sarki alola sallah ya fara magana akan aqida kuma za ka ji ya ce maka hadhihi al-aqaidu tauhidiyatu waɗannan aqidu ne na tauhidi zai ga maka cewa waɗannan aqidu ne na tauhidi me yake nufi da aqida al-aqaid jam'u aqidatin in aka ce aqaid to jam'i ne na aqida me yake nufi shi ne abin da ake son zuciya ta kudurce shi ta yarda da shi ta kuma fuskance shi saboda ita aqida ba aiki ne da ake yi da gaboki ba saboda wajibi ne kowane wanda zai bauta ma Allah ya san Allah kafin ya bauta ma inji manzon Allah. Allah ya faɗa a hadisul qudsi a farifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni aw kama qala lima haza ma'anahu. Allah ya ce ku sanni kafin ku bauta min in ba ku sanni ba ya za ku ku bauta min. Saboda wajibi ne dukkan wanda ya fara karatu na addini wajibi ne ya san Allah da sifofinsa guda guda ashirin waɗanda yake guda ashirin a wajen malaman ashari a malaman maturidiya kenan nafsiya ma'ani ma'anawiya nafsiya guda ɗaya ma'ani guda a nafsiya salbiya ma'ani ma'anawiya nafsiya guda ɗaya ainihin salbiya guda biyar ma'ani guda bakwai ma'anawiya guda ainihin bakwai in ka haɗa ashirin kenan wannan wajen ainihin maturidiyawa ta almajiran abu mansur almaturidi amma almajiran imam abu hasan al-ash'ari su guda goma sha uku ne a wajen su su ba sa kallon ma'anawiya kawai daga nafsiya sai ainihin salbiya sai ma'ani to wajibi ne dukkanin dan musulmin da ya fara fahimtar hankalin ya san waɗannan abubuwa to sannan ya san kuma ya zai bauta ma Allah subhanahu wataala shi ne ma da to dariƙa da farko dai aqida ne bayan aqida wasu lokun to sai suluki ma'ana hanyar da zaka bi zuciyarka sai ta tarbiyyantuwa sai ta tarbiyyantuwa sai ta karban alkhairori tana wurgi da sharori mu sake jawo hankalinmu mu sake hada hankalinmu Allah subhanahu wataala ya gaya mana wadanda za su rabbanta ranar tashin alkiyama bisa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi me Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da dukiya komai yawanta in ka cika duniyar nan da dukiya ba za su yi maka amfani ba ranar tashin alkiyama wala banunu in kai ka fi kowa yawan ƴaƴaye kuma suka fi kowa mukamai da matsayi a duniya ba za su amfana maka komai ba a ranar tashin alkiyama me zai maka amfani illa man ata Allah bi qalbin salimin sai wanda ya zo ma da Allah zuciya kubutacciya lafiyayya zuciyar da ta cika da Allah ta cika da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabi sake jaddadawa yake ala wa inna fil jasadi mubghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب ما زالت كثورارا أتكين جيكي أخي وتسوكا إذا صلحت إن تجارو صلح الجسد كله تكا جيكي يجارو وإذا فسدت إن تباكي فسد الجسد كله تكا جيكي يباكي ما زالت على كثورارا وهي القلب إتشي زوجيا إتشي زوجيا سورة إذا زوجيا تجارو to dukkan gaɓoɓi shi ta zuciya kamar sarki ne a cikin a ciki idan ta gyaru ta yi tsaf to gaɓoɓi dole ne su bi ta wa idza hallat al hidayatu qalban rashtat til ibadati al a'da'u haka imam al-bukhari yake faɗa a cikin hamdiya in dai shirya ta saukan ma zuciya to gaɓoɓi cikin nishaɗi za su rika yin ibada ibada a cikin abdulkadir jilani radiyallahu anhu wata rana cikin tajalliyoyin da yake samu he shedan ya tajalli yana tunanin zai iya batar da shi da abdulkadir jilani yana cikin halwa sai shedan ya mai tajalli sai ce abdulkadir yau ka kai matsayi mai girma a wajena wai yana nufin shi ne Allah ka kai matsayi mai girma a wajena saura ka kaje daga yau na ɗauke maka nauyin ibadu duk ibadun da kake yi na ɗauke maka kaje na kawai sai su da zuciya da zai mishi ce to ai dama ba nauyi bane a kai na bannan sana ka ɗauke ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi yana faɗa haka sai yi wuce wannan hasken da da ya fito kawai sai zama baki shedan ya ya kau sai zo ya ce mai da irin wannan na halakar da su baye sun fi saba'in. To daga wallahi al'azimi bayan da zaka kana ɗarika kawai da jahilci ka tare kai ka ɗauka ɗauka kai kai dan wadan ɗarika ne. Da ilimi suka gina ɗarika su da ilimi da aiki. Ɗarika su faye ta gina da ilimi da aiki. Saboda idan zuciya ta gyaru kaga gyaruwar zuciyar shi da Abdulkadir sai ke jin ibada ba ba ba ba wai nauyi bane. A'a su bayan Allah ibada cikin nishaɗi suke saboda shirye da sassauka a zukatansu. sauraka idan zuciya ta gyaru to duk gaɓoɓi sun gyaru sauraka sai ka ji duk in harshe ya buɗe baki alkhairi za ka ji ya furta ku yi haƙuri don kun ji mutum ya kasa furta alkhairi a bakin shi saƙon zuciyar shi yake faɗa an fahimta a malamai suna cewa innal kalama la fil fuadi wa inna ma fi ilal lisanu ala al fuadi dalila magana na cikin zuciya ne duk in ka ji baki baki kawai dalili ne na saƙon da ke zuciya farka in kaga kai kai da mutum har da shirka furta alkhairi yaki kai hakuri babu shi a zuciyar shi sakon zuciyar shi yake faɗa saboda ka kai hakuri ka bar shi an fahimta duk abin da ka cika idan ka cika da alkhairi to alkhairi zai rika fita bakin ka kamar yadda shi Ibrahim yake cewa wa ma fika min ma fika yabdu mufattahan wa baha hadithi lil sajid lil samir al musafina to da abin da yake cikin ka ya cika ya cika ya cika to shi za a ji bakin ka yana faɗa eh shi sa sai ya ce to kullum shi sa in na buɗe baki kullum zaka ji annabi Muhammad nake faɗa to da shi na cika shi Ibrahim radiyallahu anhu alhamdulillah shi sa ma kullum muka buɗe baki manzo Allah ne zancen mu in muka buɗe baki shi Tijani ne zancen mu in muka buɗe baki shi Ibrahim ne zancen mu dan su ne damuwar mu mun san shi Ibrahim ne jagora mu zuwa wajen shi Tijani mun san shi Tijani ne jagora mu zuwa wajen manzon Allah saboda zuciya in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci Allah ya gyara mana zukatanmu saboda ga in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci saboda ga sai ce wa wasu lokun da kuma hanyar gyaran zuciya to bayan nan sai ne waka na asin da wadatar zuci tariƙa ce tana koyar da wadatar zuci mene ya zama to duk ɗan abin da ka samu a rayuwa ko ni kankanta shi mutane suna ganin kaman kafi kowa talauci amma jikin da ke kafa kowa wadata me yasa saboda ka koshi da zikiri ka koshi da zikiri ba za a taba ganin ka a cikin inda zumuncin ka ma zai zuba dan neman duniya ba mutuncin ka ma ba za ka yadda zuba dan neman duniya ba ballanta na ka yadda ka zubar da addinin ka dan duniya idan faɗari karta shi ka da ita gaske ita kace Allah ya azurta min dariƙa ta gaskiya wa muwazabatun da nacewa da nacewa kana cikin kai wa ikhlasun da yi don Allah wal tizamun da lazamtuwa kai kai wa ikhlasin da yi dan Allah wal tizamun da nacewa kai kai wa taqayyudun bi shurudin muayyanatin amma fa ka tuka sani sai ka sai ka da baibayu sai ka da baibayu da sharuɗan da jagororin ɗariƙa suka aji ba zai yi kai abin kai yanda ka ga dama a cikin ɗariƙa ba don addini shi shi addini ba yanda aka ga dama ake yi ba yanda masu addini suka ce haka ake yi ko bai maka daɗi ba yawa ko bai ma daɗi ba kawai yadda suka ce haka ake yi saboda da she ka lazamtu waɗannan sharuɗa waɗanda suke cikin mu'ayyanai sai mala ya fito famanil ta zama bi ruhiha duk wanda ya lazamci ruhin ɗariƙa me ruhin ta Allah shi ya azkaruwa shi ne zikiran da ɗariƙa ta kunsa wa auraduha da wurdanta wurdanta wa nahduha da hanyoyin da ake bi na ɗariƙan wa adabu da na dubban ɗariƙan to fasa yasilu abraha ila hadhihi al-asma to da sannu sannu da sannu da sannu da sannu da sannu zai zai sadu zuwa ga abin bure shi mafi daukaka abin da yake nema din nan mafi daukaka shine shiga halarar Allah to zai samu kaiwa wa man iktafa bi mujarrad al-akhd duk wanda koyi wadata da cewa kawai shi ya karbi dariƙa shi ya karbi dariƙa kawai wa abdalal mafa'ila ya bata dukkan waɗannan ma'aikatan da za su taimaka mai wa afragal mutawiyati ya watsi da duk abin da ɗariƙar ta kunsa ta ta ta ta ta ta kunsa na waɗannan lazumomi wa tala'aba bil muqaddasati ya rika wasa da abubuwa masu tsarki anan mu sake gawo hankalin kanmu a sai a masalan a Facebook ya ga misali wani yaro gashi ya wai ga hoton Shehu Ibrahim ga hoton Shehu Ibrahim a jikinsa misali sannan kuma ga Qur'ani ya dauki kwalbar giya ya dora akan Al-Qur'ani to ga su ga abin da almajiran Shehu Ibrahim din suke faɗa duk wanda ya wasa da wani abu wani abu mai tsarki na addini yayi wasa da shi koyaya babu ba mu da littafin da ya kusa da Al-Qur'ani ballan tana ya kai saboda ka Shehu Ibrahim a duk sati yana saukan Al-Qur'ani sau biyu ne duk sati sau biyu ke saukan Al-Qur'ani da daddare da rana zai yi takara zai yi takara da rana da daddare inda ya yi takara nan da daddare zai yi tilawa shi sun yana shekara goma sa ya haddasa alƙur'ani saboda da safe zai yi takarar inda zai karanta da daddare har har yana kwance a gadon asibitin barin shi duniya alƙur'ani yana hannun shi ibrahim sai da ya sauka amma kuma saboda rashin adalci wani ya sa hoton shi ya dauki alƙur'ani ya dora kwalba a ka'ida ko littafi ba ka dora ma alƙur'ani a ka'ida aka littattafai in kana da littattafai to su za ka ajiye a ƙasa ka ajiye a ƙasa ka ajiye a ƙasa alƙur'ani ake dora a saman su ko tafsiri tafsiri ba a dora shi a saman alƙur'ani dalili tafsiri ai akwai maganganun wasu malaman saboda kan kana da littattafai in ka jera su ka jera su to tafsirai su za ka dora a sama to sai ka dauki ainihin gudarin alƙur'ani kuma wanda ba tafsiri ba shi kuma ka dora shi a saman alƙur'ani saboda ko carbi ba a dora a saman alƙur'ani balla tana ɗora wani abu kuma wanda ya ɗora wai almajiri ya sa hoton Shehu Ibrahim saboda zalunci to su ga abin da almajiri Shehu Ibrahim suke faɗa kar kai wasa da duk wani abu mai tsarki ko ka ga a'a wai ga hoton Shehu Ibrahim ka ci mutum ya saki baki a janibin Allah ya gaya ma Allah magana ko ya saki baki a janibin Sayyidina Rasulullahi ko ya saki baki a janibin Shehu Tijjani ko Shehu Ibrahim da sunan dan ɗariƙa wata irin ɗariƙa sun ce kar kai wasa da duk wasu abubuwa masu tsarki malice duk wanda ya yi wannan to fa laysa lahu min tariqati illa ismuha ba shi da komai a dariqa fa sai sunan kawai ya karba in ma ya karba din kenan to kawai suna ne wala min dari illa rasmuha baya cikin gidan shau tijani kawai shi kawai ba shi da komai a raban gidan shau tijani sai dai alama gidan kawai da ya hanka ba shi da komai a dariqa shau tijani ballantana ya rai cewa shi dan dariqa ne yan uwa wallahi waɗannan bayan Allah sun aje mana hanya lafiyayya wanda idai muka bi ta indai muka bi ta wallahi za mu sadu da Allah lami lafiya lau za mu rayu lafiya za mu mutu lafiya za mu kwanta a kabarinmu lafiya saboda mu rike abin da shugabanni suka bar mu akai mu takaici iyana saboda in mun shiga baiti na gaba ba za mu gama shi ba kuma yanayin lokacin zai zai kwace mana gwamma ya zamanto mun gama kamar da minti nawa ne da minti nawa ne ya kamata sai na gani ayo da nawa ne ake kiran sallah to mukammilan shuruɗahu al-muqarrara mukabidan adabahu al-mu'tabara mu'azziman li alihi jami'a la siyama al-khassatu kul mudi'a malace baiti na bakwai shaw radiyallahu anhu yace mukammilan shuruɗahu al-muqarrara kana mai cika sharuɗan dariƙar al-muqarrara ababan tabbatar wannan malamai sun tabbatar da shar'an da riba guda 23 zamu karanta su a ƙasa mukabilan adabahu kana mai gogayya kana mai gogayya da ruko da ladubban dariƙan nan al-mu'tabara ababan lura bayan nan mu'azziman li ahlihi jami'a kana mai girmama ɗan dariƙar tijjaniya almadrashu tijjani gaba ɗayan su la siyama al-khassatu kun mubi'a ballantana ke bantattu daga cikin su gaskiyar magana ka zama to mai biyayya a gare su ‘yan uwa waɗannan baitukan na bakwai da na takwas suna gaya mana cewa sai ka yi riƙe sharuɗan sai ƙaƙala ƙala cin rimari. Shaumar Futi ya faɗa a cikin Arrima. Silfasin Sani wa Talatina a fasali na talatin da biyu. Fi cikin shara'itu tsariki a cikin ambatan sharɗoɗin ɗariƙar Shehu Tijjani. Ya ce, "Ilam ka sani, an na shuruɗa ɗariƙatina hazihi sharuɗan ɗariƙan mu ɗin na ta tijjaniya ku ji da kyau ƴan uwa ku kiyaye yace salafatun wa isruna sharuɗan sharuɗa ne guda ashirin da uku faman istakmalaha kullaha duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan dukkanin su walam walam yatakallaf anhu wahidun minha babu ɗaya daga cikin su da ya bauɗe mishi ya zama to bai kawo shi ba to fa huwa min ahli hadhihi tariqati to shi yana cikin waɗannan yan tariqa alfaizina waɗanda za su samu babban rabo a wajen Allah almahbubina waɗanda suke san Allah Allah yake son su almuqarrabina makusanta a wajen Allah al'alina madaukaka a wajen Allah wanda cika waɗannan sharuɗan guda uku ashirin da uku ɗan uwa za mu karanta su ko da ba yau ba wa man lam yastakmilha duk wanda bai cika waɗannan sharuɗan guda ashirin da uku ba wastakmala wahidan wa ishirina sharɗan ya kawo guda ishirin da ɗaya misali ya bar guda biyu to fa huwa min al mahbubina shi ma yana cikin masoyan Allah sai dai wa in lam yusawi al awwalin sai dai bai kai na farkon ba bai kai waɗanda suka cika sharuɗan nan guda ishirin da ainihin uku ba wa man lam yastakmilha duk ko wanda gaba ɗaya ba ruwan shi da sharuɗan ɗariƙar kawai shi ne lazumin sai ke na safe yayi na yamma yayi wazifa ya zikirin juma'a amma yayi abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama to duk wanda ya zama to haka falaisa min ahli tariqati ba dan tariqa bane ba dan tariqa bane shi Umar Futi wanda shi ya kawo tariqar Najeriya kamar yadda na ga muku bai shi ya ce ni'ma rajul allazi ja'a bi nawul futa laulahu kada alwirdu an yafuta to shi ke faɗin duk wanda bai cika shartan guda 23 ba ba dan tariqa shauki jani bane to shi ne shi Umar Futi din nan wato yan uwa tura mulkin mallaka sun da kansu sun ce ba din malaman tarihi sun tabbatar da cewa ba din tura mulkin mallaka ba da gaba ɗaya yammacin afirka na shehu umar kudi sai ya mai da su musulmai saboda jihadin da a ya sauka gidan shehu dan fodiyo har ya aure ya ina ganin yar shehu dan fodiyo a hannunsa shehu abdullahi gwandu ya rubuta jawahirul ma'ani saboda a tsarikar sufaye a najeriya ita ta kafa musulunci ita ta kafa addini sai kuma ita ce ta koyar da addinin ba taɓa yin malamai a Najeriya irin malaman dariƙa ba a kowane fanni na ilimi duk fannin da ka sani na ilimi malaman mu sun yi rubutu kalli shawu Abdullahi Gwandu wanda ake kira tanga balaraban Hausa duk fannin da ka sani shawu Abdullahi Gwandu ya yi rubuce rubuce wanda larabawan duniya sun jinjina rubutun nasa a bangaren abin da ya shafi harshen Arabiya to littafin sa in ka kai ka karanta shi a bangaren abin da ya shafi arabiya kamar nahu kenan in ka karanta littafin shi an rufe bango kenan a karatun nahu a zaure bai dubu biyar na harshen larabci na hau kawai da sauraka malamu a ɗariƙun mu na waliye a Najeriya su suka kafa ilimi su suka shayar da kasar kakaf ilimi kuma su suka jaddada addini sauraka alhamdulillah da tushe muke addini ba da gare shi ba tushe muka rike addini ba reshe ba saboda kan kuyi wasa da abin da Allah ya azurta ku da shi na dari kun waliye alhamdulillah to sai mu takaice anan za mu tashi akan fadin ambatan kero sharuɗan na dariƙa wanda za mu tashi akan ainihin sharaɗi na farko alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya azurta mu da abin da muka ji ya kuma ba mu ikon aiki da shi سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والحمد لله